يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زام تقبل كراتو أتكين وانا للتافي نام من البركة للتاف أحكام الجنائز وبيعها وانا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ربو تعالى مدعوكين سركي يجكن سدراما a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne akan matsala ta 68 wanda malaki mana bayani cewa idan a ki suka haɗu da yawa to ya kamata a yi musu sallah wanda malaka mana hadisi guda ɗaya annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi haka ne ya kama na disi da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wanda yake cewa abdullahi dan umar ya yi sallah a kan gawarwaki guda tara gaba ɗayansu wanda bayan an yi wannan sallar an sallaci kuma gawar matar sayyidina umar ita ce ummu kulthum yar gidan sayyidina ali yarda Allah ta'ala tabbata a gare su gaba daya wanda har ɗaya daga cikin masallacin yake cewa sai na inkarin wannan abin da suka yi na gabatar da namiji dan karami wanda yake dan jariri ne akan mace akwai wasu sabai daga cikin sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a wajen sai yake tambaye su suka ce masa ai wannan shine sunna ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi to wannan hadisi makaranta yanzu kuma insha Allah ta'ala zamu ci gaba da hadisi na biyu akan wannan mas'ala malai ce afani hadisi na biyu an ammar maula al-harith bin naufal an karbo daga ammar maula ne na harith dan naufal yace annahu shahida jinadata ummu kulthum wa ibnaha ya halacci jana'izar ummu kulthum da kuma danta faja'ala al-ghulama mimma yali al-imam ko faju'ila al-gulamu mimma yali al-imam sai aka sanya shi wannan dan karamin yaro dan jaririn nata shine ke bin limam mubasharatan daga liman sai shi wa wubi'at al-mar'atu wara'ahu aka sanya ita matar mana mahaifiyar ta kenan a bayan shi wannan karamin yaron fasulli alaiha akai musu sallah haka fa ankartu zalika yace sai na inkarin wannan abin da na gani wa fil qaum ibn abbas wa abu sa'id al-khudri wa abu qatada wa abu huraira a cikin mutanen da suke wajen da ake sallar akwai waɗannan manyan manyan sahabbai na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi guda hudu fasaltuhum an zalika sai na tambaye shi game da wannan abin da na gani faqalu sai suka ce min hiya sunna wannan ai shine sunna wannan da irin hadisin da magabatar jiya akhrajahu abu dauda إمام أبو داود يفتد أن حديثي والسياق له ومن طريقه البيهقي والنساء والزيادتان له إسناده صحيح على شرط مسلم إسناده أن حديثي إن كنتني أكن شرط مسلم وقال النووي إمام النووي وإسناده صحيح إسناد إن كنتني وعمار هذا تابعي مولى لبني هاشم وأن أمار إن ديروت وأن حديثي تابعيني مولاني نبنو هاشم wattafaqu ala tawthiqihi mala yace imam an-nawawi yace kuma dukkanin malaman hadisi sun yi ittifaki wajen waffaka shi wajen kasancewar su amintacce wanda idan hadisi yazo daga gare shi hadisi ne karbabbe insha Allah ta'ala wa qala al-baihaqi imam al-baihaqi yace rawahu wa rawahu hammad ibn salama haka nan hammad ibn salama rawaito da ya rawaito irin wannan hadisi an ammar bin abi ammar duna kayfiyat al-wada'i bi nahwihi daga ammar ɗan abi ammar amma ba tare da ya ambaci yadda aka ajiye gawar ba hadisin da makaranta mun ji an ce ai an ajiye gawar yaron a gaba ta macen tana bayan tana bayansa to shi ta sarwa ya ammar bin abi ammar bai kawo yadda aka ajiye gawar ba ya dai kawo yadda ake sallan ne kawai wa zakara anna al imama kana ibn umar sannan kuma a cikin tasarwar ya ambaci cewa wanda ya limancin sallar shine dai abdullahi dan umar yarda Allah ta tabbata a gare shi qala yace wa kana fil qaumil hasan wal husain a cikin mutanen da suke sallah a lokacin akwai al hasan da al husain waɗanda su ne yan uwa ga wannan mamaciya ma'ana yayinta kenan wa abu huraira da sahabi abu huraira wa nahwu min 80 min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace akwai wajen mutum 80 ma daga cikin sabon manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi duk sun halarci wannan sallar warwahu sha'abi hakan imamu sha'abi ya rawaito wannan hadisi fa zakara kayfiyat alwada'i bi nahwihi shi kuma a tasar wayar shi ma ya ambaci yadda aka ajiye gawar namiji a gaba sannan mace a bayansa wa zakara anna al-imama kana ibn umar shi ma a tasar wayar kuma ya ambaci wanda ya sallaci gawar shi ne abdullahi dan umar yarda Allah ta tabbata a gare shi walam yadhkur as-su'al amma shi bai ambaci tambayar da shi wannan mutumi mai inkari yayi wa sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ba cewa shin wannan abin da suke daidai ne suka ce masa eh shine sunna to shi a tasawaya bai ambaci iya wajen tambayar ba ina fata an fahimta qala yace wa khalfahu ibn wa khalfahu ibn al-hanafiyata wal husayn ibn abbas a bayan abdullahi dan umar wadanda suke sallar akwai muhammad ibn al-hanafiya shi muhammad ibn al-hanafiya dan gidan sayyidina ali shi ma ma'ana shi ma dan uwan wannan mamace ne amma sai dai shi ba dan gidan na Fatima bane amma shi ma da ne ga Sayyidina Ali sunansa Muhammad ibn al-Hanafiya shi sa ku ji a cikin limamin shi a ba a sako shi saboda su sun ce ai ba jinin Fatima bane shi saboda haka baya ciki akwai akwai al-Husayn wa ibn Abbas wa fi riwayatin Abdullah bin Ja'far a cikin riwaya ma aka ce hadda Abdullah dan Ja'far Ja'far ibn Abi Talib kenan مسألة الستين ترى ما ليت ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة يا كما هلتا أي وكون ne daga cikin mamaci a ware shi shi kada ya masa sallar ta ta daban an fahimta a yanzu abin da magabatar cewa shari'a ta bada dama idan mutane goma suka mutu da a tattara su a waje guda a musu sallah sannan muka ce za a sanya maza a gaba sannan kuma mata a bayan su to kuma haka ya halatta idan aka ware mutum goma nan kowane aka mai sallah ɗaya bayan ɗaya a ɗauko wannan ajiye shi a mai sallah a gama a mai da shi gefe a ɗauko wannan ajiye shi haka har a gama sai dai wannan kuma abin da zai ja lokaci ƙwarai da gaske ina fata an fahimta shi sa ɗaya daga cikin malamai ke cewa shi abin da yake gani wanda a yi gaba ɗaya saboda shi zai gazgata hadisin da annabi tsira da abinci su a gare shi ke cewa asiru bil janaza ku yi gaggawa wajen yin janaza ma'ana idan aka yi ta lokaci guda kun ga an yi gaggawa amma a ce a yi ɗaya a ƙarin ɗaya sai kasance an ja lokaci amma dai kowane aka yi yayi insha Allah ta'ala shi ne abin da malaki so ya tabbatar a nan wajen malai ce li'annahu al'asl saboda yin sallah ga mutum ɗaya ɗaya shine asali dama abin da aka sani idan mutum ya mutu a ajiye shi kaɗai a mai sallah kaga shine asali amma haɗawar wani abu ne da yake bujurowa daga baya to saboda haka idan aka yi mutum ɗaya ɗin ko aka ware shi aka yi masa sallarsa daban yayi wa li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalika fi shuhada'i uhud malai ce kuma saboda shi kansa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya aikata hakan ga shahidan uhudu mutanen da suka mutu akin uhudu haka annabi musalla sallallahu alaihi wasallam ɗaya bayan ɗaya wajen su su saba'in da wani abin kamar yadda zamu zo mu ji malai ce fi zalika hadithani a cikin wannan mas'alar akwai wasu hadisai guda biyu da malai ke so ya maka hujja da su a cikin wannan babi al-awwalu hadisi na farko an abdullahi bin zubair an karbo daga abdullahi dan zubair wa taqaddama fil mas'alati at-tasi'a wal 50 hadisin da yake so kawo maka ya riga ya gabatar da shi a cikin mas'ala ta 59 saboda ka ba sai ya maimaita maka shi ba sai ka kuma mas'ala ta 59 sai ka duba kaga wannan hadisi ne ina fata an gane malai ta alhadithu thani hadisi na biyu a cikin mas'alar safha athaniya wa 80 shafi na 82 to sai hadisi na biyu athani an ibn abbas qala an karbo daga abdullahi dan abbas yace لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة lokacin da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya tsaya akan gawar baffansa Hamza bin Abdul Muttalib dan yi masa sallah umira bihi fahuyiya ila al-qibla sai annabi ya umarta aka juya Hamza aka shirya shi aka shirya shi aka dora shi al-qibla ma'ana abinda aka rage abinda ya rage kawai shine annabi zai tsaya masa sallah thumma kabbara alaihi tis'an sannan sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi masa kabbarori ɗaiɗai har guda tara a matsayin sallar gaba ai dama a baya mun gabatar ko nan gaba kaɗan ma za mu zo mu ji irin insha Allah ta'ala adadin kabbarorin da ake to kamar yadda muka riga muka gabatar da wasu daga ciki daga ciki akwai guda tara kamar yadda annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi kabbara tara yayin Hamza bin Abdul Muttalib thumma jama ilaihi shuhada sannan aka tattaro ragowar shahidan da suka rasu zuwa gare shi tsira da aminci su tabbata a gare shi kullama utiya bi shahidin diyayin da aka zo da wani daga cikin shahidan nan da suka rasu wubi'a ila hamza ta sai ya aje shi a inda hamza yake ma'ana shi hamza shi kadai aka fara ajewa aka yi masa sallah annabi ya masa sallah shi shi kadai sannan sai a kawo wani sai a sa shi a gaban hamza haka shi ma sai a masa sallah tare da hamza sai a kawo wani sai a je shi a gaban su sai a yi masa sallah tare da hamza ina fata an fahimta haka ɗaya ɗaya bayan ɗaya aka kawo su ana yi masa sallah sai da annabi ya masa sallah gaba ɗaya su 70 da wani abu kun ga hamza shine ya fi samun kaso mafi tsoka daga cikin sallolin da aka yi kenan gaba ɗaya yawwa fasalla alaihi annabi masa salla wa ala shuhada ima'ahu tare da shaidan da suke tare da shi hatta salla alaihi wa ala shuhada ithnaini wa saba'ina salatan har sai da annabi tsira da aminci su ta gare shi yawa hamza da sauran shahidan sallah ɗaya ɗaya saba'in da biyu mutum saba'in da biyu suke shahara saboda haka kowanne sai da annabi masalla shi shi kaɗai tare da jan lokacin da aka yi amma saboda addu'ar annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ga kowanne ɗaya daga cikinsu rahama ce ceto ne to shi sai annabi ya wari su kowane ɗaya bayan ɗaya masa sallah amma dai hamza shi ne samu sallah mafi tsoka a ciki to kun ga ashe babu laifi idan mutane da yawa suka mutu a wari su a masa sallah tasu yawwa maladi ya kawo ne saboda nuna mana halaccin yin haka malaci akhrajahu at-tabarani fi mu'jamihi al-kabir imam at-tabarani fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa mu'jamil kabir min tariq muhammad bin ishaq ta hanyar muhammad muhammad din ishaq sai ya ce haddathani muhammad bin ka'ab al-quradi wal hakam bin utayba an muqsimin wa mujahidin anhu ma'ana sai kawo isnadin daga Muhammad bin Ishaq har zuwa Abdullahi dan Abbas mujahid anhu din na ai daga Abdullahi dan Abbas ne wato wannan isnadin da ya kawo ku rike shi da kyau saboda duk bayan da zai gina a gaba zai gina ne akan shi saboda shi wannan Muhammad bin Ishaq din kamar yadda kuka rawa kuka san shi mun shayin bayanin sa a baya masu bin mu za su gane sunan sa ma Muhammad bin Ishaq shine wanda aka ce yana ɗaya daga cikin mudalli suna wanda suke yin tadlisi tadlisi game da muka sha bayani shine koyi aibin hadisi masu yin tadlisi ko duk inda mai tadlisi ya zo ce maka a haddafani fulanun ya ambaci sunan malaminsa a gaba to ana karɓa hadisin a yaki da shi a kowane fanni amma idan ya zo ce maka an yayi an ana to hadisin sa da'ifi ne ba za a karɓa ba an fahimta to kun ga nan da ya ce an Muhammad bin Isa sai ya ce haddafani Muhammad bin Ka'ab ma'ana shi Muhammad dan Isa ya ce me haddafani Muhammad bin Ka'ab kaga wancan abin da ake tsoro na tadlisin ne tadlisi yayi me ya bushe kina hadisin ingantacce ne ko an fahimta to shi sa sai malai ya kawo shi a nan wajen to amma sai malai ya ce qultu sai na ce wa hadha sanadun jayyid wannan isnadi ne da yake mai kyau rijaluhu kulluhum thiqatu mazajin da suke cin hadisin dukkanin su amintattu ne wa qad sarraha bihi fihi muhammad bin ishaq bin tahdith a cikin isnadin kuma gashi mun samu qarara muhammad bin ishaq ya bayyana cewa haddathani wani ya amince sunan malamin sa haddathani muhammad bin ka'ab saboda haka fazalat shubhatu tadlisihi sai shubhat da ake jin tsoro ne ta dilisanci sai ta gushe saboda haka hadisin karbabbe ne kenan sai mala yace amma wa yabdu anna al imam as-suhaili wal hafiz wal hafiz ibn hajar lam yaqifa ala hadha al isnad sai to amma abane da zai bayyana cewa imam as-suhaili da ibn hajar al-asqalani wannan isnadin da makaranta a sama su ba su same shi ba ba su san shi ba me yasa sai ce faqad qala al-hafiz fi at-talkhis saboda ibn hajar al-asqalani a cikin littafin sa mai suna talbisul talkhis al-habir yana cewa wa fil babi aidan hadith ibn abbas a cikin babin da yake bayani game da halaccin awara gawawaki ɗaya bayan ɗaya kowace a mata sallah sai ce to akwai wani hadisi da abdullahi dan abbas ya rawaito shi sai ce rawahu rawahu ibn ishaq ibn ishaq ne ya rawaito shi wannan mutumin da muke bayani akan sa shine muhammad ibn ishaq ƙala ya ce haddathani malla attahimu maji abin da ya faɗa da kyau ce ba haddathani malla attahimu wai wanda bana tuhuma ya bani hadisi wanda ni bana tuhuma ya bani hadisi wane ne wanda baya tuhuma din an san shi ba a san shi ba to a ka'idar malaman hadisi idan malami zai ambaci sunan malaminsa sai bai ambaci sunansa karara ba sai wata kinaya ko ya ce haddathani fiqatu wani abintacce ne bayan labari ko ya ce haddafani sahibu hazardar ma'abucin mai wannan gidan ne bayan labari ko kamar yadda ya faɗa haddafani malla attahimu wanda bana tuma ne bayan labari to sai malama hadisi suka ce idan shi malamin da ya faɗa ka baya tuhumarsa su sauran malaman masu ma ba sa tuhumarsa ko an fahimta saboda haka ya gaya musu wane ne shi su ji suma suna tumasa ko baya tuma masa tumasa to duk malamin da aka kawo sunansa aka a dukunkune sai su ce wannan hadisi ne mu bahami ba za a karbe shi ba shine sai imam al-baqi yake cewa mu bahamun ma fihi rawin lam yusam mu bahami shine hadisin da ba ambaci sunan rawi ba aka dukunkune sunansa aka faɗe shi a kinaya kamar irin wannan to kun ga a wannan isnadi da ibn hajar ya koro ba wancan na saman ba hadisi ne da imam ibn sa'id ya kawo shi a dukunkune saboda haka ibn hajar yace gashi yadda hadisin ya zo haddathani mal ataimu an muqsim maula ibn abbas ali ibn abbas haka isnadin yazo qultu ibn hajar yace fa zakara al haditha nahahu illa annahu qala sab'an badal tis'an sai ambaci irin hadisin da makaranta a sama sai dai maimakon yace annabi yayi hamza kabbara tara sai yace bakwai ma'ana fa kabbara alaihi sab'an badal tis'an sai masa kabbara bakwai maimakon ya ce ta haka hadisin shi na haka wannan hadisin yazo a cikin wannan isnadi da makaranta sun makala sannan sai ce qala suhaili ibn hajar zai haikato magana malam suhaili sai ce imam suhaili yace in kana alladhi abhamahu ibn ishaq huwa al-husayn huwa al-hasan bin ammar bin bin amara fa huwa da'if wa illa fa majhulun la hujjata fihi intaha sai ce idan wannan mutumin da Muhammad ɗan Isaka ya ce haddasa ni mal attahimu idan ya kasance shi ne Alhassan bin Ammara to fa huwa da'ifun sai ce da ifi ne ba za ka karɓa hadisin sa ba wa illa idan ko ba shi bane to fa majhulun ba a san shi ba abin da ake cewa fa majhuli a cikin ilmin hadisi shine shi kansa jahala din kalabi ce akwai jahalatu ainin akwai jahalatu hali ita jahalatu ainin shi ne a samu wani malamin hadisi babu wanda ya taɓa rawaito hadisi a wajen sai mutum ɗaya an fahimta duk malamin da suka rawaito hadisi a duniya shi mutum ɗaya ne kawai taɓa rawaito hadisi a wajen shi kuma mutumin da ya rawaito hadisi a wajen sa bai ce komai a kansa ba mutumin kirki ne ba mutumin kirki bane bai faɗa ba kawai sai shi shine wannan jihala sai a ce mata jihalatu aini jihalatu halin kuma shine a samu babu wanda ya taɓa rawaito hadisi a wajen sa sai mutum biyu kawai to da jihalatu ainin da juhalata hali dukkanin hadisan su ifai ne ba a karba ana fatan fahimta sai wanda yake kusa da su amma ya fi su dama dama shi hadisin sa idan ya samu shahid ana karbar sa shine sai sai su ce masa masturun shi masturun an samu rawi guda biyu ko sama da aka sarwaito hadisi daga wajensa to amma duk malaman hadisi babu wanda wani bayani akan sa lam yasdur anil a'immati anil a'immati tawfiqahu wala tajrihahu bai tabbata daga wajen wani daga cikin malama hadisi cewa mutumin kirki bane ko ba mutumin kirki bane to irin wannan shi kuma sai a ce masa masturun ina fata an fahimta a yi hakuri wannan bayan dole mu yi shi inda muna son fahimci karatu wani abu ne da ya shafi ilimin mustalil hadis amma dai ana so a fahimci karatun abinda malaki yusuf faɗa sai an yi wannan bayanin to shi wannan mutumin in ji imamu sahil ya ce imma ya kasance da'ifi ne daman da an ce da'ifi ka san ba sai an fassara maka ba ka san abin da ake nufi hadisin ba ingantacce bane to amma kuma ya kasance majahuli shi ma dai majahulin hadisin ba ingantacce bane to kun ga a wajen ibn hajar da imamu sahili hadisin ko wancan ko wannan duk ba ingantacce bane to amma me yasa saboda ba wancan isnadin da makaranta hadisin da shi ya kawo ba wani isnadin ne daban wa fil sai ce qultu yanzu ya gama kawo magana ibn hajar shi kuma shek albani sai ce sai nace wal hamil lisuhaili ala zalika ma waqa'a fi muqaddamati muslim abin da ya sa imamu sahil ya faɗi wannan maganar ta cewa kasancewarsa da'ifi ne kuma jahuli shine abin da ya zo ya tabbata a cikin muqaddima ta littafin sayi muslim littafin sayi muslim muqaddima da take ciki wani ilimi ne mai ɗimbin yawa a ciki yayi wata muqaddima wanda ilimi ne mai ɗimbin yawa sosai idan ɗalibai karanta zai fa'idanci da abubuwa da yawa to a cikin wannan muqaddima ta sa an shuba ya kawo an shuba an shuba عن الحسن بن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس يكاو إسناد haka. sai ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi salla ala qatla uhud yayi salla akan mutanen da aka kashe a yakin uhud to a cikin wannan isnadin idan kuka duba masu littafi za su ga an ce haddathahu anil hakam ko daga hakam to shi wannan hakam din yana ɗaya daga cikin da suka rawaito hadisin to bayan an samu lokaci kuma fasa'altul fasa'altul hakam yace sai na tambayi shi wannan hakam din wanda yana ɗaya daga cikin mutanen da suka rawaito wannan hadisi faƙala sai ce lam yusalli alaihim ai annabi bai yi mutanen uhudu sallah ba kun kafa yana ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisin cewa annabi ya yi sallah akan mutanen uhudu daga baya kuma da aka tambaye sai ce annabi bai musu sallah ba to ne za wanne za a ɗauka kenan ina fatan fahimta to sai malamai su ce irin wannan an sami ittirabi kenan an sami ittirabi nan an ce kaza nan an ce kaza intaha malai ce lakin hadith ibn abbas ruya min tariqin ukhra sai da wannan hadisin abdullahi dan abbas an rawaito shi ta wasu hanyoyi daban-daban qultu malai ce sai nace thumma zakara ba'daha sannan sai ambaci wasu daga cikin hanyoyin da hadisin ya zo walaysa minha tariqu at-tabarani hadhihi sai dai ta hanyoyin da ya ambata bai ambaci wannan hanyar ta imam tabarani da muka fara kawo ta ba hadisi da muka fara kawa da muka ce afani ali bin abbas makaranta hadisin to bai ambaci wannan hanyar ba so da kun ga hanyar da ta inganta ce da ta inganta kenan ita ba ambace ta ba duk sai aka ambaci hanyoyin da ba su inganta ba Allah ya sa ana fahimta yawa sai ya ce wahiya tadullu ala anna al-mubhama fi tilka riwaya laysa majhulan wala da'ifan wannan sai nuna mana cewa wannan mutumin da aka ɓoye sunansa aka ce haddathani man la attahimu dinnan a waccan ruwaya da bata inganta ba sai ce to ba majhuli bane ba kuma da'ifi bane saboda me a wata ruwaya da ta inganta an ambaci sunansa an gane aiko an ambaci sunansa karara kamar da makaranta a sama shi yasa nace muku shi wannan isnadi na farko ku rike shi saboda akan sa zai gina karatun nasa duk wannan bayanin akan sa ya gina shi kun ga da aka ce haddathani min tariqi muhammad bin isa sai ce haddathani muhammad bin ka'ab al-qurazi kun ga ana ayi ambata karara yawwa ya ce bal huwa fiqatun ma'rufun amma shi wannan mutumin da aka boye sunansa amintacce ne sananne ne a wajen malaman hadisi huwa muhammad bin ka'ab al-qurazi gashi na sai ya ambace shi anan sai ce shine muhammad bin ka'ab al-qurazi aw al-hakam bin utayba ko kuma shine al-hakam bin utayba aw kilahuma ma'an ko kuma su bin a tare duka sai malai ce wala yakhdadu ala hada ba zai zamto suka ko tawaya ba ala hada akan wannan abin da muka ambata قول الحكم في رواية مسلم فدن حكم أتكين وتا رواية مسلم دما كاو دما كتي مسلم يا كاو أتكين مقدمة سا da yace lam yusalli alaihim ai annabi bai musu sallah ba to wannan abin da muka ambata ba zai zamto suka game da wannan magana ta alhakan ba li jawazi saboda akwai halaccin annal hakama nasiya ma kana haddatha bihi akwai halaccin cewa shi wannan alhakam din zai iya manta abin da ya bada labari da shi ya faɗa hadisi amma da lokaci yayi tsayi da aka arka mai sa kuma sai faɗi saɓanin abin da ya bada hadisi da shi saboda kwakwalwa takan wasu abubuwa sukan iya shafewa a cikinta idan lokaci ya tsayi musamman idan aka haɗu da girma ko abin da ya kama da haka mutum yana ƙara girma shekaru suna ja masa kwakwalwarsa tana ƙara rauni haka ne aiko yauwa kamar yadda kuma mutum yana lokacin da yake ƙarami yana tasowa yana ƙara shekarun balaga suna ƙara zuwa masa yana kwakwalwarsa tana ƙara ƙarfi to da ya kai wasu adadi na shekaru kuma sai ta tsaya sai ta rinƙa yo baya Allah ya ce wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq dukkan wanda muka raya shi to za mu rinka tauye shi a rayuwa haka ake a tauye maka jinka a tauye maka ganinka a tauye maka hatta tunaninka sai an tauye maka shi komai naka sai an tauye shi ba haka bane haka ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa to yace mutum zai iya faɗa ba kuma ya manta kama waqa kama ma waqa mithluhu li ghayrihi fi ghayri ma hadithin kamar yadda hakan yakan faru da yawa daga cikin wasu malaman ma a cikin hadisan da ba wannan ba malai ce walau sallamna jadalan anna inkar al-hakam li hadithi yaqtahu fi sihhati anhu fi sihhati anhu fala nislimu anna dhalika yaqtahu fi sihhati al-hadith nafsuhu ma dama annahu rawahu thiqatun akhar huwa al-quradi malai ce to walau sallamna jadalan idan ma muka sallama sallama wa irin ta mai musu idan kuna musu da mutum idan ka iya faɗi wani abu za ka iya ce masa to naji amma ai abu kaza da kaza da kaza da kace masa to na ji da abin da ya faɗa ba kana nufi ka yadda bane amma ka amince masa ne domin ka dora masa hujja akan abin da aka gaya masa idan ma haka ne to ai abu kaza da kaza da kaza da kaza to shine sai a ce sallamna tasliman jadaliya sallamawa irin ta mai ta mai musa ce to idan muka yadda muka ce to shikenan aje hakan ne abin da haka din ya faɗa annabi musa sallama ba an alhaq an inkar alhakam alhadith yaqdaw fi sihhati anhu cewa wannan inkarin da alhakam ya zai suka a cikin ingancin hadisin ya ce mala ya ce to ba za mu sallama akan cewa ya ɗau fi sai hatil hadith na fasahu ba hakan kuma zai yi suka akan hadisin shi akan kansa me yasa ya ce ma dama annahu rawahu fiqatun akhar matakar cewa an samu wani fiqa kuma da ban ya rawaito hadisi wanda kuma an samu shine wa wa huwa al-qurazi shine wannan muhammad bin ka'ab al-qurazi din wa hadha wadih wannan mala ya ce wannan a fili yake insha Allah ta'ala idan Allah ya so duk wani dogon bayan da malai mana fadiya mana ne domin me ya tabbatar maka da cewa wannan hadisi da ya kawo maka athani din na hadisi ne ingantacce kawai shi ne sai dai ya shiga ya fita ne domin ya nuna gwaninta sa ta hadisi dan waɗanda suke da ido a cikin ilimin hadisi kada kawai ya ce hadisin ya inganta su kuma sai su je su leƙa su ga wata ruwayoyin ko kuma su ga wannan magana ta ibn hajar da ta sahili su ga hadisin bai inganta ba a wajen su sai su ce to albani ya kawo hadisin ma da bai inganta ba to shine sai ka maka wacce maganar ya kawo maka tasan sannan kuma sai ya gama su kuma sai maka hukunci Allah ya samu dace mala ce mas'ala ta 71 wata juzu salatu alal jinazati fil masjidi to ga wata mas'ala kuma ya halatta kuma ayi sallar gawa a cikin masallaci li hadith Aisha radhiyallahu anha qalat saboda hadisin da na Aisha da Allah ta'ala tabbata a gare shi a gare ta wannan abu ne insha Allah ta'ala da na san ba zai zama to wani bakon wani abu saboda na san akan yi wani lokaci yawa wannan ko da uzuri ko ba wani uzuri za a yi sallah a cikin masallaci halak ne an fahimta yawa za mu zo mu ji insha Allah ta'ala lamma tuwafiya sa'ad ibn abi waqqas lokacin da sa'ad ibn abi waqqas ya rasu ɗaya daga cikin manya manyan sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi as-sabiquna al-awwaluna ɗaya daga cikin mutum goma da aka musu albashi da aljanna suna duniya ɗaya daga cikin kuma mujabud da'awa wanda idan ya addu'a ake karba sa'ad dan abi waqqas kenan lokacin da ya rasu arsala azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam ayu marru bi janazati fil masjidi sai matan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi suka tura suka ce da Allah a wuce da gawarsa ta cikin masallaci fa yusallina alaihi dan su ma su samu su masa sallah babban mutum irin sa'ad ya rasu ai ya kamata mu a ce mana ɗaya daga cikin da muke masa addu'a sai suka ce to da Allah a wuto da gawarsa ta cikin masallaci tunda su ba su fito su haɗu da sauran mutane su cakuɗa a yi sallah da su ba sai suka ce to a shigo musu da gawar aje musu ita a cikin masallaci tunda galibi gidansa yana jikin masallaci ne sai su fito sai su yi masa sallah fa fa'alu sai wanda suke dauke da gawar ta suka haka aka kawo gawar ta su aka aje suka masa sallah fa waqafa bi ala hijrihinna yusallina alaihi sai aka aje kowace aka aje mata shi a kofar ɗakin ta ta fito ta masa sallah ukhrija bihi min babi janaiz alladhi kana ila almaqa'id bayan an gama sallah kuma aka fita da shi ta ta kofar da ake ce mata babul janaiz kofa ce da take idan aka fita sai gurin da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi galibi ya ware ake gawa waki sallah ai a baya idan ba manta ba a mun ji cewa daga baya duk mutumin da ya mutu a garin Madina ya ake masa ɗauko shi ake a kawo shi wajen annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi masallah ko to idan an ɗauko shi ɗin akwai inda aka ware a farfajiyar masallacin annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi an ake masallah nan ake ce masa mawdu'ul jana'is ma'ana inda ake gawa waki sallah za mu zo mu ji anan gaba kaɗan har malam babu ya kulla guda wanda yake bayani akan halaccin ware waje musamman a unguwa ya kasance ana ake gawa sallah mu samu wani fili kawai mu ware shi mu ce nan ne zaman gawa wakil musalla saboda sunna ne annabi tsira da aminci su ta gare shi haka yawwa to ta wannan kofar inda wannan waje yake yake tana aka fito da sa'ad bin abi qas bayan sun gama masa sallar kana ilal maqaid wanda wajen yana kusa da wani waje da ake ce masa al maqaid guri ne da ake zama a wajen fa balaghahunna sai labari ya dawo wa matan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi cewa annan nasa gafa mutane can abu zalika suna aibata wannan aikin da matan annabi suka mutane suna ta aibata wannan abin da matan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi suka suna cewa daga banan annabi duniya an fara bid'a kuma bid'a ma daga gidan annabi mutane kenan wai bid'a ma daga gidan annabi ta fito bari ku ji wa qalu mutane suna cewa hadhihi bid'atu wannan abin da matan annabi suka bid'a ne dan me yasa a shigar daga cikin masallaci wannan bai dace ba mutane suna ta surutu a gari sai labari ya dawa matan annabi tsira da abinci su a gare shi kun san matan annabi tsira da abinci su a gare shi kuma malamai ne dukansu dukkanin su malamai ne musamman ma kuma wa ala ra'asi min Aisha saboda haka ma kanatil janaizu yudkhalu biha ila al-masjid suna cewa mutane suna cewa bai kamata a ce ana shigar da gawaki cikin masallaci ba فبلغ ذلك عائشة سي لاباري زونا نائشة يرد الله تعالى تبتا أغريتا فقالت سيتتي ما أسرع الناس ميكي غغاو متاني إلى أن يعيشوا ما لا علم لهم به سرنك رايو أكن أبن دباسة إلمي أكنسا mutane su rinka tattauna abin da ba su da sani a kansa kawai da gani an yi baka tambaya daidai ne ba daidai ba ne mai hukuncin sa addini kawai ka rinka bayani kai ta bayani dole me kai mutane su rinka gaggawa irin wannan abu alaina ayyu marra bi janazatin fil masjid mutane suna aibata mana dan an wuce da gawa ta masallacin mun mata sallah mutane suna ta suna ta aibata mana sai ta ce wallahi na rantse da Allah ma salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala suhail bin bayda wa akhihi illa fi jawfil masjid tace na rantse da Allah manzon Allah ba da shi zo da addinin ba ba shi ne manzon Allah ba to wallahi bai yi wa suhail bin bai ba sallah ba da shi da dan uwansa sai a cikin tsakiyar masallaci kun ga sai ta ce fi jawfil masjidi cikin masallaci kenan tsakiyarsa to kun ga tunda annabi yayi kuma ina bid'a nan wajen to shikenan kun kuma tunda an kawo hadisi kuma in dai mutum gaskiya ke so ba sai ya shiru ba yawa to amma mu yanzu ko an kawo hadisin ba ya shiru Allah ya samu dace an hadisi akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da shi min tariq min tariqaini anha tanyoyi guda biyu duka dai daga nana Aisha wa sabu sunan da malaman sunan waɗannan guda hudu da muka ambata jawa ghairuhum da wasu daga cikin malaman hadisi وقد خرجته ما ليتي نابتر دون حديث نايت خريج سا في أحكام المساجد من كتابي الثمر المستطاب أتكن باب دمار ما لن يواري بياني أكن أحكام المساجد أتكن لتافن سميسونا الثمر المستطاب وان لتافي نمي فائدة كما تعلم إلمي سميش سنسا الثمر المستطاب في فقه في فقه السنة والكتاب الشيخ ناصر الدين الألباني ربط شكوى أكن فقه كما يدك أنا ربط إرنس فقه السنة إرنس بداية المجتهد littattafai da malamai suke rubuta akan fiqh sunna a tato matsaloli na sunna na tun daga sallah tsarki da sauransu to albani shi ma yana da irin wannan littafi da ya rubuta akan fiqh sunansa afsamar al-mustatab fi fiqh sunnat wal kitab ka san albani ya rubuta littafin fiqh kuma za a taka tsantsan a cikin sa dole da hadisin da za a kawo sai an tace shi an tabbatar ya inganta sannan a kawo shi to gaskiya ɗaliban ilimi ya kamata a same shi zai yi fa'ida kwarai da gaske wa ziyadatu li muslim illa al-ula kararrakan da suke cin hadisi na imam muslim ne illal ula sai ta farko ita ce imam muslim bai kauta ba wa hiya lil baihaqi fa hiya lil baihaqi ta kuma ta imam al baihaqi ce insha Allah ta'ala kuma sai mu dakata anan zamu tashi a mas'ala ta 70 da biyu a wanda malam zai mana bayani akan cewa amma abin da ya falala shine ayi sallah a wajen masallaci kamar yadda daman haka ake Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته